da muke gayyatarwa musamman a kwana-kwanan nan insha Allah a yau ma muka ƙara buƙatuwa su ƙara ba mu lokacin su da ainihin abinda Allah subhanahu wata'ala ya yassare musu na bangaren abin da shayi ilimi wajen ƙoƙarin magance matsaloli da yawa da suke damun al'umma musamman a wannan lokaci. ‘Yan uwa musulmi a tare da mu akwai Duktur Abubakar Alhaji Muhammad wanda sananne ne a wannan majalisi sannan kuma akwai Duktur Malam Mas'ud Imgir insha Allah da shi muna tunanin insha Allah na hanya bai riga ya iso ba. ‘Yan uwa musulmi abinda za mu tattauna a kansu za mu tattauna ne akan bangaren abin shahi rikice-rikice na aure amma kafin komai mu shiga bangaren abin da ya shahi can ciki wanda mun sani cewa rikice-rikice na aure bangarori masu yawa akwai rikici ta bangaren abin da ya shahi zamantakewa ta mu'amala tsakankanin ma'aurata ya zamanto akwai rishin akwai rishin jituwa tsakani da fadace-fadace da kai komo da abin da ya kama da wannan to diba da cewa akwai wata babbar matsala wanda ake mantawa da ita tun farko kamar yadda bahaushe ke cewa firar gini raza ne wannan babbar matsalar da ake mantawa da ita ita take haddasa fitintunu da yawa a cikin zamantakewa na aure shine addinin musulunci haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba da shawara akan wani irin miji ne ake auren masa da mata haka kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba da shawara wata irin mata ce za a aura wasu sifofi ne musulunci ya yi duba a kansu game da mata da za a aura wasu sifofi ne musulunci ya yi duba a kansu game da ainihin namijin da za a aura to duk a yayin da ya zama to an kauce wa wannan turba to subhanallah idan an yi aure sai an shiga cikin kakani kai na rayuwa sai an shiga cikin wahala kafin mu shiga can cikin wahalhalan in an shiga an shiga wahalan zamu je a mawdu'atu da muke suke gaban mu zamu tattauna akan waɗannan abu amma dai yanzu mu na yau insha Allah subhanahu wataala zamu tattauna ne akan ainihin sifofi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma a kula da su wajen bangaren zaɓin miji ko ko mata wannan rishin bincike da rishin bibiyan waɗannan shawarwari na mafificin halitta shine Adam Muhammad ya jeho yawa yawa mutane a cikin bala'i na bangaren rishin zaman kirki da rishin zaman lafiya a cikin aure a kwana-kwanan nan da kuma shekaru suka bata akwai wasu manya-manyan al'amura da suka faru saboda rashin bincike zamu ambaci wasu daga cikin su zama tumanin shinhuda insha Allah subhanahu wataala a wannan a wannan zauri na farko akwai matar da ta kira cewa bayan an aura mata wannan bawon Allah ba tare da uwayenta sun yi cikakken bincike akan ta ba akan akan wannan bawon Allah ba su yi cikakken bincike ba akan wannan bawon Allah wanzu bayan kwana bayan 'yan kwanuka da aure da darasi ya ce ya tafi sana'a ya tafi wurin neman kuɗi ta tambaye shi aiki bai gaya mata ba wanzu wata ran sai ta ga ya dawo da wasu kayayyaki ta kai ta ke shakka da kokonto akan cewa wai ma me sana'arsa da ta ƙure masa guri ya cewa shi wa gaskiya fa barawo ne kawai shi sata ce yake ita shi sata ce yake yi kace kuma baka gaya min ba tun farko kace mini kana da sana'a sai a yanzu zaka zo kace mini kai barawo ne ya ce ai shi ya zai shi bai da sana'a kuma ga jama'a suna da dukiya shi kuma ya za a yi zauna haka nan baya da shi ya ce dole zai shiga cikin ainihin al'umma yana ɗaukan kayansu ta ce ta bibi uwayenta aka zauna aka shiga aka huta ƙarshe dai haƙuri aka ba su aka ce ta ci gaba da zama da shi har Allah ya shirye shi ba gwanin bala'i ne shi ma sana'a ko wanda shi ma ya bugo akwai wanda ta bugo ita ma mijin da ta aura yana zuwa gunta cikin jinin al'ada Allah ce wa yas'alunaka 'anil mahidi قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن الله سبحانه وتعالى ya haramta mutun ya je gumma tasa tana cikin jinin al'ada idan tace a'a haramun ne ita tayi karatu na addini ya za a yi haka sai ya ce wata to kina so in tafi jirin jamus kenan ko kina so in je in fuka ruwa to wannan yake sa ita ma take wafaka masa a cikin jinin al'adan suke suke saduwa to kaga wannan shi ma rashin bincike ne akan addini sannan akwai na uku shi kuma fama ake yi sallah an je gidan sarki an je gidan alkali an kirawo dangin mahaifinsa an kirawo dangin mahaifiyarsa an zo an zauna sai an yi yarjejeniya cewa za a raba aure in bai ci sallah in yi sallah kwana ɗaya kwana biyu shikenan ya fasa ko ba zai ƙara yin ta ba to shi ma har yanzu ana nan ana zama ana cikin halin kunci da tashin hankali sannan akwai wanda shi ma aka aura masa ashe shi ma dan hakika ne duk malabaka dan hakika ne irin wannan ne wanda suke da awan cewa komai Allah ne kai sallan ma ba dole bace ba aka zo aka aura masa ba a yi bincike da kirki ba ƙarshe ma yarinya ya ce mata ke yanzu ba ma musulma bace ba ta haƙiƙa saboda kin bi uwayenki ne a bangaren musulunci kawai kin tashi kin tarar da uwayenki musulmai ne kike sallah amma yanzu ki ridda ki kafircewa Allah ana nan ana nan in kika yi tunani dan radin kai ki kika ga musulunci ya miki ki yi sallah to ki wannan bai hana shi ba bai azumin Ramadan a cikin watan Ramadan yake saduwa da ita alhalin ta kasance tana cikin tsarki to shi ba wannan bai ga haka rashin bincike ta bangaren ba da aure akwai na biyar shi ma wanda hadda ne aka zauna ya zo ya aure ta bayan ya aure ta kawai dama ba musulmin kirki bane ba sai ya koma kirista ana nan ana nan ita ma sai ta bi shi ta koma kirista yanzu suna nasara ta haihuwa ƴaƴan duka sun koma Christophe da Rene da Jean Claude da wani sunaye na wani Allah subhanahu wataala a cikin danginsu babu mai irin wannan suna sunaye da na Muhammad Abdulrahman Abdul Karim amma yanzu sai gashi a cikin jikokin shi wannan bawon Allah da ya bada yarsa ana samun sunan Arnawa marasa addinin Allah wannan kadan ne ƴan uwa musulmi daga cikin musibu da bala'o'i da suke tunkara al'umma idan ya zamanto ba a bincike yayin bada aure kafin komai insha Allah diba da muna tare da Dr. Abubakar Malam Alhaji Muhammad insha Allah za mu yi tambaya ta farko shin wasu sifofi ne ko kuma wata karantarwa ce ta addinin musulunci ta karantar da 'ya'yanta akan ainihin yayin neman aure sannan ko bil akhas inda zamu tattauna a yau ainihin wani irin miji ne ake bashi aure wanda insha Allah kuma gabar ta gaba sai mu magana akan matar da ake ake aura insha Allah fadal insha Allah shukran jazakumullahu khair الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى شكرا مالم مصطفى شكرا جزاكم الله خيرا akan tsara irin wannan maudu'i mai mahimmancin gaske khasatan a wannan lokacin da ake cikin rishin tsari da rashin lura da ladubbuka na musulunci da sharɗuka na musulunci da hukunce-hukuncen addinin musulunci wajen neman aure to tabbas haka ne addinin musulunci babu wani maudu'i babu wani bangare face sai da ya tsora hukunce-hukunce da dubbuka wanda za su sa mutum ya tashi a kamala ta rayuwa a nan doron duniya da lahira to daga cikin shiryawa addinin musulunci wanda ya ga mijin da za a aura da akwai sifofi da tilas sai an samu a mijin da za a aura in ba haka ba yana daga cikin tasgaro yana daga cikin mijin da bai halitta ba a aura addinin musulunci sifa ta harko sifa ta addini dole mutum ya kasance mai addini ne mai riko da addini ne mai kishin addini ne mai karatun addini ne mai zuwa makaranta wanda ya san darajar ilimi da malamai kuma wanda yake ƙoƙarin karatu ya san hukunce-hukunce na addinin musulunci da kuma sifar da take cike wannan shine dole kasance mai ɗabi'u kyakkyawa yana da ɗabi'u kyakkyawa mai mu'amala ne kyakkyawa ya san darajar babba yana jin ƙanƙarami ya iya mu'amala ya iya haɗin magana kyakkyawa da mutane kuma ya iya mu'amala da mutane zama da mutane shi yasa wannan sifofin guda biyu sifa ta addini da ɗabi'u kyakkyawa manzala sama ya haɗe su ka sharaɗi na mijin da za a bashi lamuncin auren mace shine manzala sama hadisi yake cewa idza ja'akum ko kuma idza khatara ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun kabir wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir manzala sama yake cewa idan ya nemi auren iyarku wanda kuka yarda mantar dauna dinahu wanda kuka yarda da addinin shi wa khuluquhu da ɗabi'u kyakkyawa kaga a miji nan an shar'anta addini da al-khuluq ɗabi'un shi kyakkyawa dole ya kasance mai kishin addini ne mai aqida kyakkyawa ne mai riko da addini ne wanda ya san muhimmancin addini sannan kuma hallo dole ya kasance mai ɗabi'u kyakkyawa ne duk da cewa al-akhlaq suna cikin riko da addini amma kuma an ƙara bambance su saboda mahimmancin akhlaq a bangaren aure kenan dole ya kasance yana da wannan sifa guda biyu wanda suke su ne sifa asasiya a ƙarƙashin haka bai halitta ba mace ta auri mutum wanda yake kafiri a kuma hallo bai halitta ba mace ta auri mutumin da bai yada addini bai halitta ba mace ta auri mutumin da yake mulhidi ne ko da yana riya cewa shi musulmi ne me mulhidi shine wanda yake jayayya da addinin Allah shine wanda yake hoto na hoto da hukunce hukunce addinin Allah ko wanda suka yi imani da ra'ayika na falsafa wanda har su dinga ganin cewa babu Allah tare da cewa kuma ya dinga cewa shi sunan shi musulmi ne ko makamantan haka to irin wannan mutanen duka yana daga cikin mutanen da bai halitta ba aura haka kuma hallo mace bai halitta ba ta auri mutum fasiki matukar yana cikin fasikance shi daga ciki mutum ya kasance mazinaci ne ko barawo ne ko ya kasance da yake suna dan hashi ne ko ya kasance dan ta'adda ne ko ya kasance dan shan giya ne dan shan shisha dan shan wiwi da makamantan haka matukar yana cikin wannan sifa bai halitta ba a aure shi bai halitta ba mace ta aure shi bai halitta ba uba ya bata dama domin ya saba wannan kaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawju mun ga dabi'a ta farko sifa ta farko ya kasance mai addini ne mai riko da addini sifa ta biyu ya kasance mai mai ɗabi'u kyakkyawa ne yana daga cikin ɗabi'u kyakkyawa ne ya zamto kuma rafiqun bin nisa dole mijin da za a aura ya zamto mai tausayin mata ne mai tausayin kananu ne mai tausayin yara ne ya zo a hadisi wata daga cikin sahabiya ina ji fatima bintu kais da ta tambayi manzalar sama mutum uku sun nemi aurenta ko mutum biyu sun nemi aurenta muawiya da abu jahab daga ciki manzala ya ce mishi ya ce mata muawiya su'ulu kullama da lahu bai da dukiyar da zai iya rike ki bai da kuɗi kenan kaga ƙarshen haka zamu gane cewa mijin da za a aura wanda yake da sana'a ba dole ba mai kuɗi mai sana'a wanda zai iya rike mace zai iya zamanar da ita ya lura da ita ya rike ta sannan kuma hallo manzala sama yace amma Abu Jahm fa la yadau asahu an atiqihi malamai suka ce kinaya ce akan yawan bugun mata gare shi saurin hushi gare shi kenan dole ya kasance duk mutumin da aka san yana da saurin hushi yana da bugun yara yana saurin bugun mutane yara na ƙasa da shi da kuma mata da sauransu to ba a bashi aure a bisa kan haka duk ɗan giya bugun mata gare shi daga ya hau wannan mayan buge-buge ce wani lokaci mai da take abokiyar damben shi duk mai shaye-shayen wuyoyi zai wahala ka ga ba ya bugun mata shi duk masu shaye-shayen irin shisha kayan dai maye gabaki ɗaya za a ga zai yi wahala mai shaye-shaye ya zauna da matar shi lahiya karkashin haka wannan gaba da ka ɗauko mai mahimmanci da bangaren abin da ya shahi aura wanda yake shaye-shaye abu guda na biyu zan mai magana a kansa akwai bawan allah da aka je za a ɗaura aure na ɗansa a nan garin da aka zo ɗaura aure sai da aka zo za a ɗaura aure uban yaron ya ce ina uban yarinya yake ya ce gani na ya ce kai share guda ce to wannan ɗan nawo mashayin giya ne nayi nayi ya bar shan giya ya kiya wannan yadda ka za ka aura masa ainihin mashayin giya ne kar bayan an yi aure kari zargi na cewa uban da ya je tattara yan uwansa aka shiga zaure aka tattauna aka dade da aka wuce aka yi aure ba za a yi shi ba aka watsa shi kuma wannan yaron sanadiyar shiryar sa kenan sannan abu na biyu da kai ya suna cewa magana cewa lalle tabbas mashayin giya banda bugu akwai wani abu babba wasu idan muka ɗauka ɓangaren abin da ya shahi hatta a ɓangaren ma'aikatu aka ce wannan mashayin giya ne so da yawa ma albashinsa a hannun matai yake ko kuma a hudda masa rabanta saboda me yasa ya zai iya ganin ƴaƴansa su mutu da yunwa amma in sama da da ya rasa kuɗin giya zai iya shan giya zai iya mutu kuɗin giya ya sha ko da ƴaƴansa za su tozarta ɓangaren kuma galiban ma za a ga ɗan giya da akwai saɓanin malamai shin saki na ɗan giya ya yi ko bai yi ba to amma za a ga mafi yawan ɗan giya kullum yana sakin matar shi to kaga kullum auren shi a cikin saɓani yake shin ta saku ko bata saku ba da akwai shi ya jawo rashin gushewa hankali kenan kaga da akwai matsala kullum auren su babu tabbas din samo shi Allah ke yi yan kaga dole ne uwaye su lura da wannan kuma daga cikin dai karkashin lura da addini wannan sifofin guda biyu sifa ta farko lura da addini sifa ta biyu ɗabi'u kyakkyawa sifa ta uku ya zamto mai tausayi sifa ta hudu malamai suka ce dole miji ya zamto kuf lil mar'a menene kufu ya zamto ya cancanci a aure ta malamai suke cewa dukkanin mace ta cancanci ta aure kowanne nau'in miji ne komin girman shi komin darajar shi komin kuɗin shi komin gatan shi komin dangantaka shi kowace mace tana iya aure mutum a birni zai iya zuwa ƙauye je ya aura to kaga dole a samu kafa'a daga cikin kafa'a kala kala ce babbar kafa'a da malamai suka yi ittifaqi akan ta alkafa'a fi din dole ya kasance yana da rukun addini irin nata ko sama da nata to kaga yau da dama mutane ba sa lura da wannan kafa'a sai kaga yarinya ta yi karatun alkur'ani ta tafki alkur'ani tana da shirya tana da karatu tana da tarbiyya a ɗauki wani wanda bai san muhimmancin addini ba bai ya karatu a bashi bisan addini to ba kaga nan babu kafa'a a tsakaninsu dole ya kasance me kafa'a namiji ya zamto kufa na mar'a ya zamto daidai da ita a riko da addini ko sama da ita bisan samu ne ya fita ma ya fita ba Mm.
ya fita aka yi so amma akalli sharɗi ya zamto daidai da ita in ya fita shine sifa ta kamar to yanzu da dama za mu ga yara ya a taso musamman mata suna kokarin zuwa makaranta wata ta harrace qur'ani ta yi karatun addini ta fahimci addini tana riko da addini tana kiyaye sallah amma ya samu wani dan bariki dan yana da dukiya ko wani mai kuɗi ko wani dan kasuwa bai da bayya bawa addini muhimmanci baya karatun addini jahili a daura mishi kuma irin su in sun tashi aure sai su a nemo su irin waɗannan sun yi so a ce- a ce ustazai wanda suke da tarbiyya to kaga da akwai matsala karshe kuma haka ga wannan mutum da suke karatu dauko hanyar karatu karatun ta ya lalace Sai ya ba rubuce duka.
riko da addini he a hankali da sauransu kaga da akwai matsala daga cikin dai sifofin da ake bukata dai eh, da yake da suna mijin da za a aura ya kasance dole wannan mijin ya kasance yana da harda ta wani abu na alkur'ani malamai suka ce sharaɗi ne ɗan an zo uba ya tambaye shi ya ce mai ka harda ce na alkur'ani kai hamma a tambaye shi ya karanto nan da malamai suka ce na farko daga inda aka riga aka yi aure in ta kama za a yi sallah shi ne liman to in bai iya ba ya za a yi in bai iya karatun alkurani ba allah akali da akwai sallar da take sunnatul dukhul ne dole dai da amarya da ango tsakanin su ne babu wani liman da zai ja su shi kuma ba ta yanda za a yi mace ta zamto ita ce limamiya wata ran kuma Eh.
ana iya samun kai a cikin yanayi na Sallah.
tsananin Yawwa, ruwan ruwan sama.
sama wanda ba za ka iya zuwa masallaci yawwa ba kai za ka yi limanci ko kuma eh, qiyamul layl sallah ta dare dare.
ko tarawihi an yi so ka yi a gidanka Mm.
in baka iya ba ba laifi ka tayi masallaci amma dai gida a wannan duk sallah ta nafila an yi so a raya ta a gida to kai ne liman kaga ango shi ne liman in ya zamto bai iya har da ce wani abu na alqur'ani ba kuma ba iya har da ba da karatu wanda bai da kyau da karatu wanda yake eh, ba da tajwidi ba ba da karatu alqur'ani kyakkyawa ba na alqur'ani ba shi ba ake ne ka har da ce wani abu na alqur'ani ka san ma'anonin shi kuma hallo ka iya karanta shi da kyau kenan wannan sharaɗi ne daga cikin sharaɗuka ya kasance mutum ya san wani ɓangare na karkashin karatu wannan gaba da ka alƙur'ani tattauna akan su malam Abubakar Na.
bangaren hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ilaykum ko kuma idza ja'akum ko kuma idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fa ankihuhu aw ta riwaya fa zawjuhu Na.
illa taf'alu aw ta riwaya illa taf'aluhu takunu fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wa fasadun arid Na.
wannan duka shawara ta manzon Allah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam karkashin haka su da yawa ana samun matsaloli musamman mu ana yawan taɓo mu sai ka ga mutum ya wata ta kira wata tana kuka ma ta ce wallahi gashi nan ustaz ne ma irin ku gashi nan amma yana abu kaza yana abu kaza yana mugun aiki kaza da kaza to yau yau mutane su ɗauki cewa kawai halaye shi ne a yayin da mutum ya zo neman aure idan an samu gemu a tare da shi aka samu wannan shi a dage sai ake ganin wannan shi ne addini kadai gemu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kan gemu zai iya huda ka daga musulunci ma Tabbas.
sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu tarin yawa yayi bayani akan cewa jazzu shawari wa arqul liha khaliful majus ko ainihin sai sai gashin baki ku bar gemu ku saba ma yahudawa sannan kuma wando maza ce ma asfala min alka'abain min alidalika fa fi nar duk abin da ya wuce idan sawu na tufafin musulmi wannan yana wuce wannan ba wai ba wai ra'ayi bane ba a'a duk musulmi da ma kamata yi a ce ya cika gemu kuma ya tsage wandonsa kada ya zama toriya ta gashi to amma mu sani cewa dan mutum ya tsage wando ya bar gemu baya nu- nif- nufi akan cewa halayensa sun nagarta a addinin musulunci ɗabi'o'insa da halayensa suna da yawa kwarai da gaske shi yasa halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba kaza ne sai aka ce ainihin kana khuluquhul qur'an manzo Allah kasance ɗabi'o'insa da halayensa gabaki ɗaya alqur'ani ne sannan kuma idan muka ɗauki ɗabi'o'i na bangaren kyautatawa da sanin darajar mata da kyautatawa yara da ainihin sanin darajar manya duka waɗannan ababen su cikin addini suke karamci tausayi da abin da ya kama da wannan domin zaka iya faɗa game da irin yanda wasu suke tunanin cewa kawai bari dan mutum ya bar gemu ya dage wando ko kuma irin mutum ya zo da babbar riga irin wannan ko ya zo da wani carbi a rataye a wuyansa ko ya nade carbi a ainihin hannunsa ko alakansa da da da malinta ko dan ya haddace alqur'ani kawai iya nuni akan cewa ai wannan bawo Allah musulunci kirki ne domin idan muka dauki siyakin manzo ake cewa idza atakum man tardawna manzo da cewa idza atakum man hafiza alqur'ana ba tabbas ko kuma idza atakum man hafiza alahadith ba manzo ce man ata idza atakum man tardawna dinahu me za ka faɗa da ɓangaren din da alkhulu shin waɗannan abin da na ambata menene alaƙarsu da wancan yayi da shi yasa malamai suke cewa addini wal khuluq laysa bil alamat az-zahira dini da ɗabi'u ba a alama zahira ba a rida kai tsaye da kaga mutum da wata alama ta riko da addini ko da wata alama ta ɗabi'u kyakkyawa ba kai tsaye ba kake yarda dole sai kayi bincike kaga shi yasa a aure yana daga cikin guraren da aka shar'anta maka yin bincike da bin kwakwab da diddige kuma yana daga cikin guraren da aka shar'anta ka waɗi aibin mutum kuma ba gulma bace ba baka da laifi shi yasa uba wajibi ne zai tambaye shi amsar da ya bashi yaya kake wajen riko da addini yaya sallah kaza yayi mishi tambaya kana sallah kan lokaci yaya kana karatun addini kana karatu ina kai karatu yaya ina kake zuwa sauraron wa'azi haka kuma hallo wajen mu'amala kyakkyawa yayi mishi tambayoyi sama sama in ya mishi wannan muqaddima ce dan ya ji abin da ya wadi sai kuma ya je unguwarsu ya tambayi dattijawa da yara ƙananu da kuma matasa sa'annin shi dattijawa zai tambaye shi akan halin su za su ba shi amsa ta dattijantaka su ƙayyama shi matasa sa'annin shi su ma za su ba shi amsa ta wasu ababen da wala Allah dattijawa sani ba yara ƙananu zai iya ganewa ta gurin yara ƙananu matasa wanda suke ƙasa da shi zai iya gane shi mai haƙuri ne ko ba mai haƙuri bane ba mai zagi ne mai bugu ne ko makamantan haka to kaga wannan bincike ne mataki na farko daga cikin bincike a bakkan sana'a shi akan tsabi'a shi da sauransu amma kada ka tambayi mutum da ka san laihin su iri ɗaya in kana zargin shi a zata misalin ana zargin shi mazinaci ne kada a tambayi aboki shi wanda tare suke yawwa in ana zargin mashayi ne ka a tambayi abokin shi wanda suke aikin su da kenan dole a samu wani ya gehe sannan daga ciki wanda ya kamata a tambaya malamai na unguwar limamin unguwa malami a unguwa haka makamantan haka to ta hanyar haka in mutum ya yi ƙoƙari bakin gwargwado Allah ɗauki alkawali duk wanda ya yi ƙoƙari ya dage wajen bincike Allah zai shiryar da shi wanda zai jihadu fina lana hadiyar na hamsu bulana in kai kokari kai ishtihadi wajen ka ga ka kiyaye hukuncin Allah to Allah ya ɗauki alkawari zai shiryar da kai shi yasa da dama yau a ƙasar Hausa ko mu ce a nan Nijar da sauran ƙasashe irin namu na Najeriya da sauransu za mu ga ana kunyar in mutum ya zo neman aure a tambaye shi mai addinin ka da dama za ga mutane kunya suke wai gani suke kawo sun wulakanta mutum shi kuma wannan tilas ne wajibi ne mutum ne za a bada mutum ne za a bada kuma hallo wannan mai an yi mata tarbiyya an lura da ita kuma a zo kawai a bawa mutumin da wala Allah kirista ne wala Allah arne ne wala Allah ba ma guje ne subhanallah in haka ya taɓa faruwa ko ya taɓa faruwa da akwai wani lokaci da muka tayar da awa nan tesawa wani ɗaya daga cikin malamai du'at yake faɗi yake cewa wani ne ya aurar da iyar shi lokacin da ango ya zo neman aure ya tambaye shi me ya sana'arka ina ne za ka zauna da ita a garin nan dai za ka zauna da ita ko ya gaya mishi ina ne gidan a wasu unguwa suwaye danginka duka ya gaya mishi ina ne kake zama ya gaya mishi ya tambaye shi komai da ya shahi na duniya da a yarda da mutum dai ta bangaren duniya aikin shi menene da sauransu me ya tanada mata da sauransu ya tambaya amma bai tambaye shi ba me ya addininka da aka zo bayan an yi aure an kare ana zaune lahiya lau ko sai wata ran suna majalisi shi uban yarinyar da shi da abakkanan shi suna majalisi sai yake tambaya shi ce yake cewa ai ga sirki na wannan wanda ya ruhuce a cikin yan fada da ko wanda ya so shi ce to wane ka aura tu wane wa kristan sai ya kira shi ce wane ka cuce ni ka zalunce ne me yasa ka san kai kirista ne ka zo ka auri iyata ya ce da na zo ka tambaye ni sana'ata abin hawa na gidan da zan shiga menene komai na ka tambaye ni baka tambaye ni ba meye addini na da ka tambaye ni na baka to kaga wannan abin na faru shi yasa malamai suka ce a yau yanda aka samu fasadul akhlaq wa fasadul tamassuk bid din ba wai ka tambayi mutum addinin shi ba dole sai ka tambayi mutum aqida shi domin mutum zai iya kasancewa musulmi ne amma aqida mummuna gare shi gaskiya kamar zai iya halaka akan yan kalakato ɗan ƙalaƙato ga 'yan shi'a ga 'yan haƙiƙa ga su ga su ga su ga 'yan tsubbu kaga mutum ka zo ka aurawa iyaka 'yan tsubbu ya yi ta cuta ta mata ya tsubbace ta ya sirrice ta subhanallah kullum ta dinga cin haram kullum ta dinga cin dukiya ta ƙarya da sihiri da dabo ga 'yan ina da kare ga mulhidai waɗanda suka yi imani da falsafa ga shi musulmi ne yana riya shi musulmi ne ya je ya yi sallah bakin shi sallah amma yana tunanin babu Allah kawai dai wannan abin al'ada ce addinin wani wallahi da yawa da akwai wanda suka yi imani da falsafa haka suke gani wannan riko da sallah al'ada ce dan ka kiyaye muru aka ka kiyaye mutuncinka amma ba wai da akwai Allah ba ba wai za ta amfane ka ba da yawa da akwai wallahi wanda da sunan musulmi suke a kaga kenan akwai sakaci na yawan uwaye akan bincike game da wa za su ba aure cikin wanda suka zo neman auren 'ya'yansu wanda kuma zamu iya cewa ma yawa yawan uwaye sun fifita me mutum ke da shi na bangaren abun hannu Tabbas.
wanda wannan shine ma abin da suka fi gabatarwa mafi yawa mutum ba damu da ainihin tarbiyyarsa ba ko addininsa ba ko kyautawarsa matukar dai iya da abun hannu za a aura masa wannan yasa bahaushe iya da wata al'ada a yayin da aka zo neman auren yarsa wakiyewa ta shekara 20 ko 22 ko 23 ba samu shi ba sai wani ya zo suka ji an ce da tsoho budurwa gwanda karamar zawara kawai kuma za a zo a aura mata wannan bawan Allah ba tare da ayi bincike ba kawai gani ake mi ta zama kaya a cikin gida ko da rashin fahimta addini rashin fahimta to me amfanin ka aurar wa yarka wanda zai cutar da ita ya wulakanta ya wulakanta da ita lokacin aure idan yayi idan yayi Allah subhanahu wataala zai sare wanda zai zo aure ta amma ka aura mata koda mutumin banza ne saboda kawai ba ta samu miji ba ko ba laifinta bane ba haka Allah ya- ya kaddara wanda yana jefa mata diyewa wasu ma har su kai suna karuwanci su ta suna suna suna suna yawon banza kenan karkashin wannan gaba ta bangaren abin da ya shahi sakaci na uwaye akan bangaren abin da ya shahi rishin bincike na bangaren abin da ya shahi wa za a aura ya kai a yanzu akwai masu kun da ake bayyana cewa akalla a cikin dawagar wani ya aramu sama da mata 40 ko 50 kuma an sani ba zaman beke ko bai sa haihuwa akwai su wannan da yawa wanda in ya zo aura ko wata shida wata bakwai ya sako ka iya ka ko bai hana ya je wata unguwar ya tsara aura ya kawara wata ko ni ba abin mamaki malaman ko kuma jama'an da suke zuwa ma har su ji tsauro auren wallahi akwai abin mamaki akai yanzu faɗa wani bangare gaskiya wannan babban abin da ya kamata uwaye su zamto suna da eh, sun kassare guri babban abin da ke kawo irin wannan uba ya tsawwala gurin shi uwa ta tsawwala guri dole iya su sai ta yi aure kuma dole sai ta aure mai da akwai da makamantan haka shi yake sa su makabce ido wajen bincike akan wanda za a aurawa duk mutum- duk mutumin da ki- kuka san cewa ya saki mace ɗaya biyu uku wallahi zai yi wahala a yi saki har uku ya saki mace uku a ce dukansu hatsari ne ya zo ko kuma hakanan su dufuta ya zo a kwakwara bincike a kan shi ba lalle ba ba a ce ba a hana mishi amma a kwakwara bincike a kan shi su me sababin mutum an san yana yawan auri saka musibar mutum an san mazinaci ne a aura mishi aur- a a bashi iya musibar mutum an san wulakanta mace yake musiba ce mutum an san zai auri mace ba dan ta aihu ba wallahi musiba ce tana da haƙƙi ita akwai da aka ce ba magani ma suke zuwa su ɗauko a gaban su ba matar Matar, dole ya ya tashi a gaban su sun gani dan ka ɗauki juna Subhanallah.
biyu to shi ya samu ƴaƴa a baya ita kuma ya zo ya yi Ya zo ba ya ta dammara mata rayuwa.
sai ta zo ta yi shekara biyu shekara uku shekara hudu da a shi ce an canza mata ma'aihuwa ma wala Allah to kuma zai ya ce ya kake tafi ba Subhanallah.
kenan ba ta da wani mustaqbali ko ɗaya kaga gaban ta wannan- ba albarka kenan an riga an wannan yana zo.
daga cikin abin da ke kawo yawan karuwai ma a gari inna lillahi wallahi yana daga cikin abin da ke kawo yawan karuwai a gari shi yasa uwaye dole su yi kokarin kassare burin su su yi kokarin duba mustaqbal din su su yi kokarin duba ɗabi'un da addinin musulunci ya bada kaga addinin musulunci yayi magana lalle a duba a ga mutumin da ya zo aure ya iya rike iyar manzala sama hadisi yake cewa ya ma'ashar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj a karkashin ba'a manzala ya ce ya ku taron samari wanda yasa yake da damar yin aure yayi aure wannan dama alba'a malamai suke cewa alba'a alqudra ala al- an-nafaqa wa ala al-jima' alba'a malamai suke cewa dole mutum da za a aurawa iya ya kasance yana da kudura akan nafaka yana da kudura akan ya ciyar da wannan yarinya ba yana da kuɗi ba aka ce kaga ba a kudura akan nafaka nafaka shine ya zamto zai nema mata mahalli na zama ba dole ba ya kasance na kawalan duniya ko da ɗaki ɗaya ne ya zamto zai tufatar da ita ko da kwamfule biyar ne ya zamto zai iya ɗaukar nauyin ba ta abinci ko da dai a ci dai iyaka bakin rihe yunwa ba ya ba fallasa ya isa to kaga wannan shine annafaka kuma an batan lahiya zai iya yin bakin gwargwadon shi wannan shine annabaka kenan kaga mutum da albashin jika 30 jika 40 jika 50 duka yana iya rikewa amma mutane da dama he mai albashi kaza he dan kasuwa mai kai shago kaza mai kuɗi kaza mai kuɗi kaza da sauran wannan yasa yasa aka samu ake samu wasu ƴaƴa da yawa a cikin gidajen aure babu miji babu miji kuma har yau a cikin gidaje na uwaye babu miji kuma da yawa an aure su kuma an sako su da akwai da dama wanda suka ɗauki mace canza riga ya yi musu wahala akan canza mace yani canza tufa ka baicin ka ɗinka kaya ka bada su ya yi musu wahala akan ya yi musu wahala akan canza mace ya aura wata ɗaya wata biyu ya sake ta an ce akwai masu ɗan da ma ya zama to idan ka tashi yin aure wani yake ɗaukar balis ɗin wani ya ɗauki sadaki wani komi bai kashe wa ya samu riba ma a kai a bakkan shi eh kawai shi gama duka su tattara ko komi ya samu riba ma wannan babban musiba ce kaga wannan ba za a taɓa sanin muhimmancin wannan babban musiba ce kuma mu uba ya san da cewa in ya kama ya karfafa wajen dammara rayuwar iyar shi wallahi tun nan duniya zai fara ganin sakamako kuma ranar lahira zai ga sakamako uwa ta san da cewa in ta kama wajen lalata rayuwar iyarta tun nan duniya za ta ga sakamako mummuna kuma ranar lahira ba da sakamako mummuna kaga ƙarƙashin haka kafin mu je za mu je gaba insha Allah a gasa na gaba bangaren uwaye da kace kamar kar mutum ya tsammanin dan Allah subhanahu wataala ya bashi ƴaƴa to zai yi tasrifi akan su a sake ba tare da wani kaidi na shari'a ba waɗannan ƴaƴa amana ce a gare ka duk wani abu da zai zamanto musu maslaha a cikin addini da rayuwa to Allah zai tambaye ka gobe kiyama a kai akwai wani daga cikin du'atu daga cikin asal larabawa yake ba zai kisan wata baiwar Allah wata yarinya sai ya zamanto tana matakin karatu na boko tana karatu tana karatu a lokacin da sai aka rinda samun manema auren da suka rinda fitowa mutanen kirki amma uban ki cewa a'a shi yanzu ba zai aure ita ba sai ta kare ainihin sana wuya ta kare lishe ta kare lishe ta shiga jami'a nan ma aka huto ta ce a yace a'a ya ce sai ta ƙare jami'a ya ce uban da yake jika ka zo har sai da ta ƙare karatu gashi ta zo da kuma a lokacin da ta ƙare karatu ta zo ta zauna tana jiran mijin ko ba mai zauwa al'ada yau mutane ba su san mace mai yawan shekaru yanzu wannan yarinya tana zaune tana zaune kun shekara arba'in ba miji wanzu wannan uba sai da ya zo kusan ƙarshen rayuwa ya ruguza mata rayuwa sai ya zo yana kuka wani lokaci kici mata da Allah ta yafe masa ya zalunce ta ya mata kaza ya mata kaza alhalin cewa ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi ga shi tana bude ba take cewa baba ka zalunce ni ko ba zan yi ba sai mun je gaban Allah saboda ka gani kai yanzu ga matarka nan ga kula tare ita ga ƴaƴanka an haifa maka kana da wanda za su yi maka addu'a kana da wanda za su yi maka abu kaza kana da wanda za su yi maka abu kaza ni ga ni ka ruguza min rayuwa a lokacin nan saboda girman matsayi da Allah baka na kana iya murda ne ka yi amfani shi ka zalunce ni ta ce wallahi sai mun je gaban Allah Allah zai mana to kaga wannan babban musiba ce tsada yanzu yanda yake darashi da ma'aifi kaga ya ce ya kiyayewa to da akwai matsala ko biye ta sa ma ta iyar ta ita da hankali ta je ta kai ƙara sojan dangi ake wannan to akwai uwayen da suke irin wannan da akwai musiba da dama za a ga kuma babban abin da yake kawowa wallahi shine khashyatul ibla khashyatul faqr wal baqa shi kuma addinin musulunci jin tsoron talauci addinin musulunci ya hana ka jin tsoron talauci babban abin da ke kawo matsala musamman wannan yana faruwa a gurin yan bariki daga ya ga ya kusa retirat ko sai ya tsora amal din shi burin shi akan ƴaƴan shi mata ya ce dole ya sun kara dole ya sun ka kuɗi ke eh dan kai yayi talauci shi tsoron tunanin shi yake ma daga yayi retirat talauci ne zai zo kaga wannan musiba ce kasan wal Allah sai kayi retirat amma arziki zai zo maka da dama na wa'anda bayan sun yi retirat Allah ya buɗe musu hanyoyin kasuwanci hanyoyin da yake da suna sai da hilaye da da kasuwanci kala kala hanyoyin noma wasu Allah ya buɗe musu hanyoyin yin da yake da suna yin kwangila da sauransu ga hanyoyi da dama to amma matukar mutum ya yarda shedan ya ruɗe shi da talauci daman babban abin da shedan yake yana daga cikin manyan ƙofofi na shedan manyan makayi ɗan kaidi da shedan yake ma shine inna shaytan ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fasha shedani yana yin yana umarnin mu yana yana wa mutum alƙawalin talauci za ka yi nan gaba kiyaye kakkai kaza kakkai kaza talauci to wannan babban musibar da ke faruwa shi yasa Allah maɗaukin sarki ya hana ababe da dama musamman ababen da ake yi domin tsoron talauci kaga da dama yau mutanen da suke yin da yake suna suke tsaye da aihuwa don ka su sami ƴaƴa da yawa in ka bincika kawai me tsoron talauci don ka ƴaƴa su musu yawa ba su ci dawa wala taqtulu auladakum min imlaq ko kuma khashyata imlaq kaga kada ku kashe ƴaƴanku domin tsoron talauci a da can bayan an aihe shi ne ake kashewa a yau kuma in an samu cikin shi a kashe saboda to zuk a ƙarƙashin wani magana da kai ta bangaren cewa yawa yawa wasu hana ƴaƴan nasu yin aure saboda sai sun yi boko sun samu aikin yi saboda su taimaka musu suna fifita wannan bokon da wannan aiki sama da zaman aure na sunnan manzon Allah to kuma ƙarshe inda ake zuwa aje a zo sai yaron ya ƙare karatu kuma aiki ya gagara Ya gagara.
kuma wanzu ba miji ba mu ka ƙare karatu ga ba aikin aikin bulabin ga ba mu ba miji ko shekarun sun kai lokacin da mazan ma ba sa kuma kallon su.
ƙarshe in aka samu rashin sa'a ta je ta ɗauko magana Inna lillahi ta wa yi inna ilaihi zina raji'un. sai an ji haka mana in ta ɗauki ciki sai ya kore ta daga gida da dama da akwai uwayen da ma- iya ta mutu da kuttunta na farko ya hana ta yin aure ya ce "He ta yi karatu ta samu aiki sannan ƙarshe ta ce yau samari suka yaudare ta ta haɗa zina in aka yi samu rishin sa'a eh, ta samu ƙaruwa a wajen wannan zinar shi ke ne ya kore ta ya ce ta kai can dangin ma'ayyata ya tsine mata har abada ya shirya ta da dama mata sun mutu da kutun wannan to kaga yanzu ɗan ƙungiyar da eh, da yake suna ƙungiyar eh, yani lura da haƙƙin mata in sun samu ne irin wannan kadaya ya kamata su hudo dole mace tana da haƙƙin a bata dama ta yi aure dole mace tana da haƙƙin a bata dama ta zaɓi miji nagari na ƙwarai su sako malamai a gaba su tambayi malamai wasu sifofi ne ya kamata a lura da miji kuma hallo ba za a tilasta mace ba sai ta auri mutumin da dan uwayen dan kuɗi za su bashi shi shi akwai auren dole a musulunci a musulunci babu auren dole Allah bai shar'anta auren dole ba bal an shar'anta ma mace tana da zaɓi ta ce ba ta so ka gani amma kuma ana so dai duk da haka ta ma uwayenta biyayya ka ta yi hoto na hoto da su ta nemi canzawa ta hikima da ladabi da biyayya shi kuma bature abin da yake yana amfani da auren dole don ya samu zari'a ta eh, fakir eh, sila baina al'aba wa al'abna yana amfani da auren dole ta yadda zai iya raba tsakanin uwaye da 'ya'yansu ta yadda za a iya sanya uwaye su rena ma'aifansu a addinin Ya'ya.
musulunci ya ce Ya'ya su rena uwaye.
‘ya'ya su daina uwayensu addinin musulunci ya ce na'am kina da haƙƙi amma ga turbar da zaki bi hanyar da zaki bi shi yasa addinin musulunci aka tsara auliya wanda za su aurar da mace na farko ma'aifinta bayan ma'aifinta kakanta in ya kiya a je zuwa gaba bayan kakanta ‘yan uwan ma'aifanta Uwan mahaifi, bayan ƙanin mahaifi.
uwan- uwan ma'aifi ko ƙawar ma'aifi bayan shi eh, yayinta bayan shi kai in bazawara ce ɗanta tana da ɗa ɗanta ya aurar da ita ya kai sin- sinin ya kai sunna shekarar da zai iya aurar da ita ga Anas bin Malik shi ya aurar da Sunna ta da iya shi Na'am.
kuka gani da makamantan haka na da yake da suna eh, na abin da addinin musulunci yasa na mu'alaja na matsala ta auren dole shi yasa eh, wadda ake iya ma aure ba tare da an nemi izininta ba sai in karamar yarinya ce kamar wadda eh, bata san hankalin kanta ba kuma bata san baya za a yi ta zaɓi miji saboda akwai lokaci a da za a ga mace ba ta iya wa- ya- ya- gane wani miji ne na gari na kwarai sai a zaɓa mata bi ikhlas da da da niyya kyakkyawa a zaɓa mata miji na gari na kwarai na za mu je gaba ta gaba mala bakar da yake gaba ce mai fadi ita ma wannan din na shin musulunci wasu sifofi yake kallo game da matar da za a aura Na.
mun yi magana akan miji miji ita matar haka kawai kowace mata ma na iya aura ko kuma a'a akwai wata karantarwa ta musulunci akan wannan saboda shi ma a bangaren mata mun kawo bayani akan wasu mazaje wasu wani baya sallah wani har yana zuwa gurinta to kuma a bai ɗaya akwai matayen da sun raba uwayensu da suka haife su tare da ainihin 'ya'yansu ya sa yanzu saboda ta je ta bin malaman matsubbata da masihirta an sihirce kwakwalwar wannan yaro bai ma zuwa gurin kosa ya gaida ta balle ubansa kaga da akwai kaga matsala.
wanzu wannan kaga abin da ke jefa irin wannan rashin bincike ne yanzu misali a ka'ida duk a yayin da aka san cewa mace mai shige shige ce ma- masihirciya ce zai mijinta ma ba kowa bane ba ta maida shi wani wani wani, wani takalmin takawa a cikin gida an san tana bin bokaye da masahirta kaga kalla a ce yadda ta taso ba ta sata akan akan wannan sana'ar ba ana iya samun wata wata yarinyar ta ta kauce wannan sharrin amma dai yawa yawan dai tsuntsu yana sauka ne a cikin tsuntsaye yan uwansa to dan haka kenan an samu wanda matan sun raba ainihin mazajensu da uwayen da suka fice su sannan kuma akwai matan da a yanzu haka ana bayanin cewa mijin da idansa ya ga suna zina ana ɗaukar su ana kai su gurare ana zina da su amma har yanzu ya kasa sakin su inna lillahi wani ma ko ba wani sihiri ba da kawai santa ne yake yi na bala'i to kaga da to duk irin waɗannan ababen su ma rashin bincike kan jefa mutum ya fada a cikin wannan bala'in kuma ya kasa fita ko kuma a'a ita mata saboda mugun halinta da ba kula da bangaren karantarwa addini ba ƴaƴan duk su taso mahaukata ba su da addini su taso ba su da sanin ya kamata ne musulunci ke ya hanga wannan bangaren insha Allah duk da wannan maudu'i ne mai babba mai faɗi amma insha Allah dai zamu dan yi arda shi bi shaklin mujib insha Allah zamu yi magana akan shi a takaice insha Allah kenan dai ita macen da za a aura ita ma dai kusan sifat inda aka faɗi namiji dole ya an samu akanta kuma da wasu ƙari da ake yi saboda ita ce za ta yi biyayya da sauransu na farko malamai suke cewa dole macen da za a aura ta kasance mai riko da addini ce mai addini ce mai tarbiyya mai ɗabi'u kyakkyawa wanda manzalar sama ya yi ishara akan haka manzalar sama yake cewa tun kabul mar'a li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha sai manzala ce fazfar bi zati din manzala ce ana auren mata wata kaga an aure ta saboda kyanta wata kaga an aure ta saboda dukiyarta wata kaga an aure ta saboda dangantakarta wata kuma kaga an aure ta saboda rukunta da addini addinin ta kicciya sai manzo Allah ya ce ya maka zabi na karshen shirye falsafar bi zati dai ka zabi ma abuciya addini ta riba ce da ka zaka samu alkhairanta da albarkarta to kenan kaga zaɓin addini zaɓin musulunci shine ka zaɓi ma'abuciya addini in Allah ya sa an samu ma'abuciya addini ga kyau ga sauran muwasafat ɗin da ake auren mace da yin shi ba laifi bane ba a hammu shi ya zamto ra'sul amr fi man yatazawwaj biha girman al'amarin da za a lura babban al'amarin da za a lura akan wanda za a nemi aurenta shine dai addini da tarbiyyarta dole kasance mai addini ce mai aqida ce kyakkyawa mai riko ce da addini mai kiyaye sallah ce ba ta zuwa gurin malaman bokaye ba ta bin maza ba halitta ma ma a wuri mace zaniya ce maznaciya ba halitta ba a wuri mace da take fasika ce ba halitta ba ka auri macen da ka san tana saba abin da ya da ya saba wa nagartan mace ka aure ta ka ce a ta shiri sai in ta shiri ka aure ta Allah ya baka Allah ya sa alkhairi kenan dole ya kasance wannan mace tana ɗabi'u kyakkyawa wannan sifa tana da addini da ɗabi'u kyakkyawa kaga wannan zai nuna cewa duk macen da take zuwa gurin bokaye tun warko kaka aure ta ka iya ganewa haka ta hanyar tambayar ɗan ungosu da matan da suka santa da hanyar tambayar malaman unguwa da makamanta haka kai ma sai kai bincike yanda an ka je gidan za a yi bincike a kanka kai kuma kayan ka je gidan yi bincike a kanta yawa kenan kamar da aka aka aka wajabta yin bincike akan shi mijin mijin mata ma yawwa ya yi bincike a kanta da danginta ba makwaɗaita ba ne ba ba don duke ka ba ba don kaza ba don kaza ba dole ya bincike kuma hallo tana da riko da addini tana son addini dole ya bincike kuma shi yasa hanyar da mutum in yana so ya samu mace ta gari ta kwarai malamai suke cewa duk lokacin da ka ga mace kakkasa ta a zuciyarka ka yawa zuciyarka har abada wannan in dai ba cika sharaɗi kaza ba to ba ni ba ita in ta cika ina son ta zan aure mafiya yawan matasa sai soyayya ta yi ƙarfi ta yadda ba za a ce a yi cewa a je a lima a bincika haka a lokacin da akwai matsala lokaci ya huce fatal awad lokaci ya riga ya huce kenan shi yasa malamai suke cewa in ka ga mace ta burge ka kana son ta ka tsaya ka yi wa zuciyarka karatun ta nutsu in ma shaidan da yake ziga ka ya isti'aza ya arwalla ya sallah raka'a biyu ka roki Allah ya daidaita ma zuciyarka ya sanya zuciyarka ka ta yi maili ka ta yi rinjaye sannan kuma na kan ji kana yawan maimaita cewa akwai wanda yake cewa fara komai ya ce fara komai ya ce tabbas da akwai wanda zaka ji ya ce mace fara komai ya ce mai kyau ko aljana ce waye da sauransu to kaga wannan ai kaga tun anan kaga mutum bai san babu yake a rayuwa alhalin cewa shi shari'a ta musulunci auratayya zama ne na har Tabbas, abada ake tabbas, fatan ayi tabbas.
sannan kuma wannan ita ce uwar ƴaƴanka wanda kake fatan ta huddo maka ƴaƴan da za su zama masu bautar Allah ka ko gani mutum kaza ya ce fara komai ya wanda ce duk wani kyau da wani abubuwa gushewa ke a duniya sai ya Gaskiya.
zama to hali yake yi so hali ne tabbas kaga manzo hali Allah ne ya gaskiya kenan idza ataku man sarrauna dinahu wa khuluquhu Tazawwuj.
komi ja ku dawa yake yi a duniya duk abin da kake kallo na Wala- kirkiri na wala- wala duniya gusa yake.
gushawa yake Gusa.
amma wannan halin shi iyanan har a mutu ana tare da shi tabbas tabbas za ke na uwa babban abin da ya kamata a ce mun mai da hankali akan sa Tabbas.
karanta wata manzon Allah sallallahu alaihi Tabbas.
wasallam akan bangaren abin da ya shafi ne- neman aure sannan kuma matar da za a aura ya Tabbas.
kamata wajibi a yi bincike akan sa kada a ce a kawai mun dogara ga Allah a'a Allah bai ce haka ba Ah, haka ne gashi ma wannan eh, eh, kawar shu'umci abin da yake iya kawo matsala abin da galiban in an saba wa addinin Allah sai an ga sakamako da gaugawa yana daga ci mace gaskiya duk lokacin da wajen neman aure ka saba wa shari'a ta addinin musulunci nan da nan za ka ga sakamako tun nan da yau duniya wanda bayani kawo a hadisi maza Allah sama da yake cewa in ya in kana shu'um fi shay fa fi salat inda akwai shu'umci a cikin abu me ya shu'umci a nan gurin shine in ka saba wa shari'a ka saba wa bin tafarki kyakkyawa akan neman wannan abin to nan da nan za ka ga sakamako babu kakkautawa daga cikin mace da kuma abin hawa da gida wanda za a ga mafi yawan mutanen da suke saba wa shari'a ta wannan bangaren wa'annan ababen su ne mahallakansu ko ka ga abin hawa ya zamto mahallakan mutum ko kuma ka ga matar shi ta zamto mahallakan shi ko Wallahi, kuma wallahi gidan sa.
shi ya zamto yana fata mahallakan Allah shi karɓi rayuwar shi ma saboda Eh, matar shi kawai wallahi a da ce akwai dama wanda zaka ga bas su ma shiga gidan sai sun lura ta yi bacci Ta yi ko bacci.
in ta farkan kuma cikin daren bala'i za a yi sun ba ka gani ko ta irin musiba ce wanda ina Ka gani aure ana musiba ce. shi yasa da dama za a ga wallahi duk wa'inda suke saba wa shari'a wajen neman wa'annan ababen guda uku za a ƙarshen su wa'annan ababen ne za su yi ta'azabtar da su a duniya ƙarshe ma wasu su zamto su ne mahallakansu karkashin haka akwai wani ɗan uwa da yake ban labari akwai wanda in zai huta matar take cewa kar Allah ya miro ka lafiya subhanallah Allah subhanahu wataala ya wulakanta ka inna lillahi Allah sa a kaka kucin kucin inna kuma lillahi direba ne tabbas wani nima- lokaci kana je a bakalle da accident yayi aka kuma yayi kucin kucin din kasan da maza ta kada ku ringa roƙawa junan ku mummuna addu'a kar ya dace da lokacin amsawa amsa mala'iku ce amin kuma lawa tabbas ce amin ka gani da wanzu abubakar kawai sai gashi abokan sun zo da shi a leda ya yi kasa kasa da shi gashi nan bukatar kitabiya wanzu kai wani irin zama ne kaga wani shi jaraba wasu shi'uncinsa a cikin matarsa ne wani irin zama ne har mace ta kai tana maka irin wannan mummunan akwai addu'a matsala gaskiya kuma a ci gaba da zama in ka zo ka tambaya ce kuma ai o iyali ce ka gani da ba akwai yanda matsala aka iya gaskiya to duk irin waɗannan ƴan uwa musulmi rishin bincike ne kafin Allah.
a yi aure yake shi mutane cikin wannan bala'i yalla tabbas ni ma da akwai wani nafsin waqi'a irin wannan ta faru ita ma nafsin addu'a da take Allah ya tsine mishi Allah sa ya hatsar mota Allah sa wata musiba ta faru a gare shi karshe wannan bawan Allah shi ma nafsin mashakil din na rayuwa yake ta shiga ciki sai yayi abu babu laifi babu kuma amma wannan addu'ar da take da mishi Muna la haula.
kuma wallahi yana sabce haƙƙinta yana yi mata bakin gobe kaga da akwai matsala shi yasa mace wallahi kada mutum ya auren sha'awa kada mutum in zai auri mace ya kalli sha'awa kada mutum in zai auri mace ya kalli kyanta kada mutum in zai auri mace ya ce waye wata Ko ko babban yake gida.
kalli ko kuma babban gida ko Ko- kuɗi gare ta Eh.
ko matirkil gare ta ko ma'aikaciya ce Mm.
ko kuma hajiya ce Ya duba ko halinta.
ya duba halinta Wannan in suka biyo baya, ɗabi'unta, addini.
alkhairi ne bayan alkhairi alkhairi.
ne bayan alkhairi amma dai wannan dai halin shi ne yawwa ɗabi'u kyakkyawa addini riko da addini hali kyakkyawa aƙida kyakkyawa Insha kuma wallahi duk mutumin da ya auri macen da bata da aƙida ta musulunci kyakkyawa yana cikin hatsari macen da bata yi ba imani da kaddara ka iya auren mace talauci ya kama in bata yi imani da kaddara ba wulakanci za ta bata barka gidan ka iya auren mace me yake da suna eh, Wani ciwo zai same ka.
wani ciwo zo same ka in bata yi imani da kaddara ba wallahi ba za ta taɓa yin bajiyar ka akwai matan da bin nasu ba za mu zo can gaba akwai matan da suka yi zama sanadiyar ainihin sa mazaje suka ringa ɗaukar rikici suka ringa ainihin damfara suka ringa cin kuɗin mazaje karshe aka su gidan kasu suka tarda su gidan kasu suka ce a ba su a takardu ba ta takarar kaga wani za mutum musiba mu buɗe waya insha Allah wasu da wannan insha Allah za a same mu a satirban sai ta fahimta in kada sun shiru insha Allah a dan sai mu ƙarin bayani kamar da ya kamata wannan insha Allah zama shi akan wannan mawdu'in da muke tattauna a kansa 96 81 45 02 satirban sai ta fahimta in kada sun shiru insha Allah subhanahu wa ta'ala da yake lokaci ya tafi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nagartar da halayenmu ya sa kuma waɗannan nasihohi masu tsada da muke yi a wannan majalisi su zama to su mana amfani a gidan duniya da lahira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum salam wa rahmatullah na da alhamdulillah a an gode ma Allah khaira na'am to insha Allah zaka ja musu tambaya ka insha Allah shi wanda yana tambaya cewa matayen da suke ainihin suke huta ba tare da izinin mazajen su ba sannan kuma bangaren ko ƴan kasuwa ne haka ne suke huta ba tare da tsari ba da wani wani wannan duka iya daga cikin abubuwan da zamu yi magana akan sa insha Allah uwa mu yi hakuri akan wannan gaba insha Allah tana da muhimmanci ta ma insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi barka da alhamdulillah ayyuka to mun gode ma Allah khairan insha Allah اللهم امين اللهم بارك الله فيك ان شاء الله بارك الله فيك اللهم نوافق على قدمك آمين.
ان شاء الله السلام عليكم لا الحمد لله ايوه اه نقول لك اللهم نوافق wanda ba sa ba ‘ya'yansu aure su kashe ‘ya'yansu aure insha Allah wannan shi a mawuzin da ta ciki ne in Allah da wannan shi ma akwai shi ina nan gaba insha Allah Allah saka mu da kai ga ke da insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah to sun san wala gida alhamdulillah sai na'am na'am insha Allah insha Allah اللهم أسعد الله خير إن شاء الله بارك الله فيكم آه، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله